أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ainihin wato daren 21 ga watan jimadal athaniya hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina alif 438 daidai da 18 ga watan 3 2017 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq radiyallahu an muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin wato datar da mu wannan shine darasinmu na goma sha uku daga cikin jerangiyar darussan littafin usulul thalatha wa adillatuha wallafar fadilatul allama الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة kafin mu ci gaba muna ainihin wato sanar da al'umma cewa akwai dan uwa malam Jamilu a salafi da muke gabatar da karatu da shi a wannan masallacin jiya Allah ya jarabce shi da yin hatsari a hanyar Kano suna dawowa amma dai jikin nashi da sauki muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin wato ba shi lafiya ya kuma sa ya zamto kafara gare su baki daya ba dan koyi ba saboda kullum da shi ake karatu a wannan masallacin a kuma daidai wannan lokacin kila wani zai iya cewa bai ga malam jamilu wato wannan shine abin da ya faru jama'a sai a sashi addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sa ya zai mishi kafara gare shi jama'ar musulmi idan ba mu manta ba wannan shine darasi na sha uku kuma insha Allah ta'ala da wannan darasin ne za mu rufe darasin wannan littafi insha Allah za mu karkare karatun littafin usulul thalatha an gane wannan ko na'am a wancan darasin da ya gabata mun tashi mun tsaya ne inda malam yake cewa wa akmala Allah bihi ad-din ko haka ne Allah ya cikanya wannan addinin ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda yi liƙauruhu ta'ala dalili shi ne faɗin Allah ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cikan ya muku addininku kuma na cika muku ni'imomina a kanku na 21 sannan na yarda muku musulunci a matsayin addinin da za ku bauta min da shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko? to da wannan aya ce malamai suka ce dukkanin wani abu na shari'ar musulunci Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gama cika wannan saƙon jama'a saƙon da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah da shi da wannan aya ta sauka wannan aya ta sauka ne a haddatul wada' hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dama ya zo yayi wa al'umma khutba da bayanai da jawabai masu kama jiki har yake cewa da su nazo ne in yi wannan aikin hajjin domin ku koya daga gare ni la'alli la alqakum ba'da ami hadha manzo Allah ya ce kila bayan wannan shekaran bazan ƙara haduwa da ku ba khudhu anni manasikakum ku zo ku koyi yadda ake yin aikin hajjin aikin hajjin nan daga gare ni to wannan ayan ta sauka a ranar juma'a a ranar arafa a filin arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar an gane wannan ko dalilu ala mautihi dalili kuma akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai dinnan mai mutuwa ne su ma sauran al'umma baki ɗayansu masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun sannan ku a ranar tashin alkiyama a gaba ga Ubangijinku za ku zo ku dinga jayayya da juna. Kowace rai za a tashe ta ne tare da wanda zai ba da shaida a kanta, tare da kuma wanda zai rika kora ta zuwa wajen da za a hisabi. Haka Allah ta'ala ya faɗa, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Kowace rai za a tashe ta ne a tare da ita akwai sa'iqun wanda shi yake tura wannan ran zuwa inda za a yi mata hisabi wa shahid da kuma wanda zai ba da shaida a kanta har mutum zai ringa kallon shaidanin da aka wakilta tare da shi wanda yake jan shi zuwa aikata munanan ayyuka yana cewa da shi kai ne nan wanda ka cutar da ni kai ne ka sa ni na bijirewa Allah na ƙin imani da Allah shi ko wannan sha'an sai ya ce rabbana ma adghaytuhu ya Allah ba ni na sa shi ya wuce iyaka ya ƙetare iyaka ya ƙin imani ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance yana ya fada ni cikin wata bata manisanciya sai Allah ya ce qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kada ku fara wata hayaniya kada ku fara wani musu a gabana dukkanin wani wa'idi dukkanin wani jan kunni da narko da zan muku game da cewa akwai azaba ta in kuka kin imani na riga na gabatar muku tun a duniya ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil'abid Allah ya ce ni ba a canza magana a gabana sannan kuma ni ba mai zaluntan bayi bane Allahu akbar kenan jama'a wannan aya tana da matukar ainihin wato tsoratarwa jama'a kawai faɗin innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka tuna kai ɗan adam cewa duk yadda kai rayu wannan gaba ɗaya duk abin da ka samu da gidanka da motanka da iyalanka da duk abin da ka mallaka ka tuna cewa dai komai dai aka yi zaka kare zaka mutu to in kasancewa zaka mutu nan kusa kana kawo kanka mutuwa nan kusa zaka rika yin taka tsantsan wajen dukkanin ayyukan da kake aikatawa na alkhairi ya zamto mafi rinjayen ayyukanka na alkhairi ne kuma kana ƙoƙarin kaucewa sharri tunaninka lokacin ya riga ya ƙure ƙila ma yanzu ba zan je gida ba za a aiko a ce amin da kafa ne ƙila ma da zaran na kwanta bacci in na riga ne baccin nan ba za a dawo min da raina ba an riga a rike kenan haka Allah ta'ala ya faɗa Allahu ya tawaffal anfusa حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ta'ala ya ce, Allah shi ne wanda yake ɗaukar rai yayin mutuwarta, da kuma wacce take mutuwa a cikin baccinta, wani za a ce an kwanta da shi lami lafiya, amma za a tashi cewa ya riga ya mutu. Allah sai ce fayumsiku allati qada alaiha almaut idan rayukan suka fita bayan an yi bacci waɗanda Allah ya kaddara musu mutuwa jama'a wannan shine ƙarshen rayuwar da nufin da ka kwanta a zuciyarka da nufin abin da kake son ka aikata gobe wallahi alazim da shi za a tashe ka a ran tashar kiyama da wanda niyyar abin da kake so imma khairan imma sharra da ya tafi sama wannan ran in Allah ya so sai ya rike ta ba za ta dawo ba sai ya sauko ma sauran kuma da za su cigaba da rayuwa rayukan su cigaba da rayuwa har zuwa wani lokaci shi ma din sananne lokaci da an riga an rubuta Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke masu ainihin wato yawan tunani haka Allah ta'ala ya faɗa manzon Allah wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya wa wani daga cikin mutane irinka dawwama ba a duniya babu wani wanda zai dawwama afa in mitta to yanzu idan kai ka mutu fahumul khalidun su za su dawwama ne a duniyan nan kenan kowa zai mutu an gane wannan ko ali dan abu talibin Allah ya kara mishi yadda kamar yadda aka rawaito asali daga gare shi yana cewa law anna idha mitna turikna lakana al-maut rahatan li kulli hayy shi inda a ce mu idan mun mutu za a kyale mu ne kawai babu wani kididdigan aiki ba tambaya ba komai lakana al-maut rahatan li kulli hayy da mutuwa ta zamto hutu ce ga dukkanin rayayye yace walakin na idza mitna bu'ithna sai dai fa jidda al'amari yake jama'a mu dinnan idan muka mutu za a tashe mu wa nas'alu ba'du an kulli shay'in bayan haka za a tambaye mu game da komai da muka kasance muna aikatawa a duniya Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka ba mu yukun tuba ka ba mu yukun gyara ayyukan mu qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala minha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga wannan ƙasar muka halicce ku daga halittar annabi adam alaihi salam wa fiha nu'idukum sannan cikin ƙasan zamu ƙara mayar da ku bayan kun mutu wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin wannan ƙasan ne zamu ƙara fitowa da ku a wani karo na daban Allahu akbar Allah yana cewa falyanzur al-insanu na'am mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib sai Allah ce innahu ala raj'ihi laqadir lalle shi Allah game da tattaro halittar bayi ya dawo musu da ransu ya tashe su kamar yadda suke laqadir mai karfin iko ne akan haka dan adam ya duba daga me aka halice shi من نطفة أصوت عبس وتولى ميشي من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل aka sauƙaƙe mishi hanyar fitowa daga cikin mahaifiyarsa bayan ya gama rayuwa kwa thumma amatahu fa aqbara sai mu kashe shi sai kuma a tona ƙasa a mayar da shi thumma idza sha'a anshara in Allah ya so kuma sai ya tada shi kuma jama'a tashin nan fa da za a yi jama'a wallahi gaskiya ne haka Allah ta'ala ya faɗa wa nahshuruhum yawm al-qiyama za mu tashe su a ran tashi al-qiyama a wani wurin Allah ta'ala yake cewa za mu tada su su duka falam nughadir minhum ahada ba za mu kyale koda abu kwaya ɗaya ba ko da mutum ɗaya Allah ba zai kyale ba sai an tashi kowa to kenan in ka san har zaka mutu a tashe ka a maka hisabi game da abin da ka aikata ai ya kamata mu gyara ko Allah ka ba mu ikon tuba dan duk abin da zaka nema a duniyar nan kokarin ka rayu ne idan mutum da zai je nemi kuɗi ya cucuwa ne ya kokarin azanta kanshi da kaza da kaza duk kokarin shi dai ya zai yi ji daɗi ne haka ne ko in an jarabce shi da ciwo kokari shi same ne ya samu lafiya to dai bayan lafiyan bayan jin daɗin bayan kwanciyar hankalin sai mai kuma sai mutuwa to in ɗan adam ya san cewa dai mutuwan nan dole ce kuma bayan ta sai an tambayi mutum to dan me mutum zai sa buri da yawa dan me mutum zai je nemi kuɗi ta hanyar haramun ya ciyar da kanshi haramun ya ciyar da 'ya'yansa haramun ya tufatar da kanshi da haram da sauran abubuwa Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon tuba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah shine wanda ya tsara da ku daga cikin ƙasa tsarawa tun daga halittar Annabi Adam alaihi salam kuma yu'idukum fiha kuma yu'idukum fiha wa yukhrijukum taratan ukhra sannan zan mai da ku cikin ƙasan in kun mutu sannan mu ƙara tayar da ku a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani Allah ya bayyana wannan kuma yu'idukum fiha yukhrijukum ikhraja sannan ya mai da ku cikin ƙasan in kun mutu sannan in ya so kuma ya ƙara fito da ku fito fitarwa wa ba'da al-ba'thi so bayan an an tayar al-qiyama kuma gaba ɗayan su muhasabuna mutane za a yi masa hisabi ƙididdigar aiki ɗaya bayan ɗaya kaza da kaza rana kaza ga watan kaza kai ka aikata kaza rana kaza ga watan kaza dan adam da kai shi ranan zai rika tunawa wani abin ko ba zai yi tunawa ba zai gani ka a rubuta a cikin littafi sai ce kai wannan wani irin littafi ne baya barin karamin abu baya barin babba sai ya kididdige haka Allah ta'ala ya faɗa Allah ya ce za a zo da littafai gaba ɗaya a farfajin alkiyama fataral mujrimina mushfiqina mimma fi masu laifuka sai su fara jin tsoron abin da ke cikin littafin wa yaquluna ya wailatana zaka ji suna cewa ayyo kai can mu mun bani mun lalace mali hadha alkitab wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin karami ko babban aiki face sai ya ƙididdigo gaba ɗaya ya rubuce Allah ce wa wajadu ma amilu hadira kuma za su samu abin da suka aikata a halacce gaba ɗayan shi a rubuce sai Allah ya ƙara wata kalma mafi tsoro shine wala yuzlimu rabbuka ahada ka bai zalunta kowa komai ubangiji baya zalunci duk abin da ka gani a littafin ka naka ne kai ka tsururuta ka aikata kai an gane wannan ko jama'a don haka kaga kenan akwai bukatuwar mutum ya rika dubi jama'a na sha kwatanta mana magana ɗaya daga cikin salihan bayi ko yana dan uwan shi nasiha yake ce duk abin da kake aikatawa ka sani ala man tumli wa ila man yurfa wa kake ma shifta yake rubutawa sannan in aka rubutawa za a kaiwa Allah za a kaiwa waye mai rubuta mala'ika ne har ɗaya daga cikin sa'ilai yake cewa da za a wayi gari in samu kai na ran tashi alkiyama Allah ya tambaye ni ma gharraka bi rabbikal karim me ya rude ka gabarin ubangijinka wanda yake mai karamci allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak yake sai in ce gharratni suturukal murkha gharratni suturukal murkha wannan sitiran da kasa wannan a hijabi da ka sa tsakanin mu da kai zama ba ma ganin ka ya Allah shi ya ruɗe ni aka waye gari ban aikata ayyuka na ko na saba maka ya Allah to kenan bayan haka wa majziyuna bi a'malihim za kuma ayi kowa sakamako da abin da ya aikata Qur'ani ya yana bayyana mana ko udkhulul jannati ma kuntum ta'malun a wurare daban-daban جزاء بما كانوا يعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ma'ana ba a muku sakamako da komai sai da abin da kuka aikata wanda ya aikata alheri zai ga alkhairi wanda ya aikata sharri kuma zai ga sharri Allah ta'ala ka kiyashe mu wad dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki dake cewa liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu Allah ya yi haka ne za a tattara bayi a ranar tashi alƙiyama baki ɗaya, saboda Allah ya sakan kawo waɗanda suka munana aiki da munin aikinsu, wa ya giziyar labina ahsanu bil husna, domin kuma ya sakan kawo waɗanda suka kyautata aiki da kyautayi. Alhusna a nan, kaga alawa zai fu'ula shi ne aljanna, lillabina ahsanul husna wa ziyada. ga waɗanda suka kyautata aiki Allah ce alhusna za a ba su aljanna wa ziyada sannan kuma da ganin Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko? fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yasiruhu lil yusra to don haka aka Allah ta'ala ya ce domin ya sakan kawo waɗanda suka aikata mummunan aiki da mummunan sakamako da mummunan aikinsu sannan ya sakan kawo waɗanda suke masu kyautata ayyuka ne da mere da kyautayi mai yawa shine aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su wa man kadzaba bi ba'thi kafara duk wanda ya karyata tashin alkiyama to jama'a wannan ya kafarta bai daya wa dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa mi hmm za'ama alladhina kafaru allan yub'athu waɗanda suka kafirta sun yi tsammanin cewa allan bai ce allan ba allan yub'athu sun yi tsammanin cewa har abada ba za a tashe su ba ƙul bala ci ya kai manzon Allah ka ce da su i Allah zai tashe ku ba ma wannan ba wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na cewa a sunna wallahi tabbaci hakika sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltu kuma wallahi tabbaci hakika sai Allah ya ba ku labarin abin da kuka aikata baki daya وذلك على الله يسير wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah Allah ya dinga karfa da rantsuwa bayan ya ce qul bala wa rabbi la tub'athunna wannan lamun din lamun qasam ne ita ma da kuma nunu tawkid wallahi tabbaci haƙiƙa lallai haka Allah yake faɗa kaga ko kai ne kace wallahi lallai kaga ka karfa magananka da wasu ainihin wato karikiti na ainihin wato karfin magana Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir wannan ko abu ne mai sauki a wurin Allah Allahu akbar haka wani wuri suke tambaya wa yastanbi'unaka su kafiran garin Makka suna tambayanka a haqqun huwa wai da gaske ne kiyaman nan za ta tsaya kuwa qul i Allah ya ce ka ce da su i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaq lalle tashin kiyama nan gaskiya ne Allah ya ce wa ma antum bimu'jizin kuma ku ba ku isa ku tsere wa Allah ba Allahu akbar kenan tunda mun san wannan za a tashi kenan wajibi ne mu'mini ya imani ko wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirin wa mundirin Allah ya aiko manzanni mubashirina masu yin bishara da aljanna da kyakkyawan sakamako daga wurin Allah wa munzirin masu kuma yi wa mutane gargadi gabarin sabawa Allah da kuma mummunan sakamako da za ta same su Allahu akbar والدليل قوله تعالى دليل akan haka shine fadin Allah ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin Allah ya aiko manzannin a matsayin masu bishara ne da kuma yin gargadi لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل saboda kada mutane su zamto suna da wata hujja bayan Allah ya koyar da manzanni Allah ya koyar da manzannin jama'a saboda menene wai na'am saboda yankan uzuri kada ma wani ya zo ce a wallahi ya Allah ba aiko wanda manzanni ba kamar yadda za ta fara a tashin alkiyama kuma su suka dinga rantsuwa su yahudawa wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam cewa suka kai rantsuwa makurar rantsuwar su cewa in Allah ya aiko da manzo za su zumto sun fi al'ummomin farko mai imani wa falamma ja'ahum nadhirun nadhirun ma zadahum illa nufura yayin da wannan mai gargadin yazo da suka ba a cikinsu yake ba bai ƙara musu komai sai ƙarin guduwa da nisantan wahayin Allah Allahu akbar haka Allah ta'ala ya faɗi a ƙarshen sura Taha wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih saka suna cewa to me yasa ba zai zo mana wai da wata aya daga wurin ubangijinsa da zai nuna cewa shi manzo bane Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula wai ashe wasu bayanai wasu hujjoji ba su zo su alkafin farko ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله دا أشي من هلكر دا متاني من هلكر دا سوني كافن ألا يأيكو مسد وني منزو لقالوا كاجد الله في كبار الأباري سيما أنباس الأباري دا ما بأيكو دا سنشي ربنا يا أبنجي جمو لولا أرسلت إلينا رسولا إنما دمي بك أيكو من دا منزو باه كافجي لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك سيب آياتك من قبل أن نذل ونخزى تنكف ما mu ainihin wato mu taɓe mu kuma wulaƙanci mu kunyata kaga anan kenan a cikin suratu ainihin wato al'an'am bayan Allah ya gama wasiyoyi guda goma gaba ɗaya goma ta manzon Allah kenan ko sai Allah ta'ala ya ce ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء bayan ya gama sai Allah yake cewa an taqulu menene an taqulu laula subhanallah wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina shiga fa littafi nan mai albarka da muka sauka zuwa gare ku ku bi shi saboda ku samu rahamar Allah saboda kada ku zo ku ce ya ubangijinmu ai ka aiko wa al'ummominmu guda biyu da suka wuce baya ka aiko musu da saƙo da gare ka dan mun bai sa ba aiko mana ba wa in kunna an jiratihim laghafirin mu kuma wannan littafin da aka saukar a da ba mu sani ba aw taqulu ko kuma ku ce لو أن أنزل علينا الكتاب وشي دا مو أكا سوكو دي لتاف النن لكنا أهدى منه دا من فيس الشريعة تو قال لتاف يا زومكم يوكي ستقار فندري وستقار شكا داجي إنا فتان قاني جماعة كينا دواني مثالي جماعة الله تعالى رقا بقى من أسان القرآن shi yasa alherin Allah ya tabbata ga mutumin da ke karanta alqur'ani yake kokarin sanin ma'anar qur'anin sannan yake tadabburin ma'anonin alqur'ani jama'a babu alkhairin da ke wannan a rayuwa Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su wa awwaluhum nuh alayhi salam na farkon su shine annabi nuh alayhi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallama wa huwa khataman nabi khatamun nabiyyin na karshen su kuma shine annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam shine cikamakon annabawa da shine Allah ya rufe manzanci duk da cewa akwai wasu da suka yi da'awar annabta a bayan manzon Allah ne akwai irin su sajah akwai su musailama haka ne ko akwai irin su al-aswad al-ansi akwai wani makareci ma dan kasar dan kasar India Mirza Ahmad Gulam sai ce shi ma sunan shi Ahmad da Allah ya ce mubashiran bi rasul min ba'di ismihi Ahmad yace ai shine Ahmadu kuma sunan shi Mirza Ahmad Gulam sai bai sun shi Ahmad da haka dai ya taba zuwa ta ƙasa mutanen ƙasa suka kama shi kamar shagin duka a ƙashe dai ciwon kansa ce ta kama shi kuma ya mutu a banza a wufi abin da zai baka bakin ciki shine jama'a har yanzu akwai waɗanda ke bin addinin Ahmadiyya in ka ji ƙasashen Yarbawa za ga masu ƴan Ahmadiyya su shine annabinsu na ƙarshe kuma sun ce wai su musulmai ne a hakan a haka yanzu a India akwai mabiya addinin Ahmadiyya har channel suke da shi a satellite suna da satellite channel na mabiya addinin Ahmadiyya sabanin irin addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi jama'a baki daya Allah ka shiryar da mu bayan wannan kuma sai masu cewa su sun mafi manzanni su ne waɗancan sufaye gulatu sufiyya masu wuce iyaka daga cikin sufayi irin su ibnu arabi irin su ahmad tijjani su hallaj su ainihin wato hakimin tirmisi ga sunan suna da yawa wanda suke maganan cewa ai mukamin walici ma a lahira ya fi na annabta a'adana Allah wa iyana wa iyakum min hadhihi musiba to kaga irin waɗannan jama'a ba za a ɗauke sa matsayin masu hankali ba domin jama'a mahaukaci shine mai faɗin irin waɗannan maganganun ba mai hankali ba kuma shi da kanshi in ya zo yana karantawa a wurin maulidi ko wajen wani an zo ana tarihin annaza ce to shine sahibu shafa'a menene sa waliyan ba su za su shafa'a ba sai a bashi a shafa'atul uzma aiko in dai har manzani aikin banza ne eh wajen wake fara zuwa annabi adam ce to an ta'abul bashar ala tara ma qad balaghna ala tara ma nahnu fihi idhhab ila rabbik fashfa' lana wajen ubangijinka baka ga halin da muke ciki bane baka ga irin wahalar da same mu bane sai ci a aini ina da laifi a wurin Allah ya ce kan yi ci taciya na ci ku je wajen Nuhu a zo wajen Nuhu a ce to ya kai Nuhu kai ne farkon manzanni da Allah ya aiko a bayan ƙasa kai ne wanda Allah ya ansa addu'anka ya maka kaza ya maka kaza kana ganin wahalar da muke ciki a ji a roƙa mai Allah ya ce ina ubangiji yau yayi wani fushin da bai taɓa yi irin wannan fushin ba sai wannan yini saboda haka ku je wajen annabi Ibrahim za a zo wajen shi ma ya ce ku jojin annabi isa ai ta yawo dai sai an tike gaba ɗaya sai a zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce ana laha ana laha ni ke da ita ni ke da ita ce sai in je ƙarƙashin al'arshi in yi wa Allah sujada in ambace su da wasu kalmomi na yabo waɗanda ni kaina ban san su ba a yau a lokacin ne Allah zai kimsa mu waɗannan kalmomin a zuciyata in yaba Allah da su ina gamawa sai Allah ya ce irfa ra'saka ya Muhammad wasal tu'ta lago kanka roƙa a baka washfa tushaffa nemi ceto a baka ceta shi ya rabbi ummati ummati ya Allah al'ummata azwa hisabi ya Allah shikenan sai Allah ya amsa lokacin ne Allah zai waiwaye kowa fa amma duk tsawon shekarun nan dubu arba'in da za a yi a tsaye cak ba mu kowa magana li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi duk ana tsaye cirko cirko ba mu iya cewa komai kowa haka zai dauko kayan nauyin ayyukansa munana aka oke a gadon baya ne ashe ba aka ba haka qur'ani yace yahmiluna yahmiluna awzarahum ala zuhurihim za su ɗauki kayan nauyinsu a kan bayansu Allah ce ala sa'a ma ya zirun shi kai abin ku da suke ɗauka na nauyi ya yi muni Allah ka kiyashe mu والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى دليل أكن شواء النبي نوح عليه السلام شيني نن نفركم من ذنيه fadin Allah ta'ala inna auhayna ilayka lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyyin min ba'di da sauran annabawan suka biyo bayan shi kaga kenan shi shine farko ko wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan to kuma kowace al'umma Allah ya aika da manzo a cikin wannan al'umma min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun da ka annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amuruhum bi ibadati Allah wahda yana umartan su ne da bauta wa Allah shi daya shi kadai wa yanhahum an ibadati taghut kuma domin manzannin nan su zo su hana mutane mi bautan taghut والدليل قوله تعالى دليل أكن هكا شيني فإن الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا تبتا إيكا للي تبس من أيكي وقوة الأمة دمي دا منظو أن يعبدوا الله وأن من زينا تيوا كبوتا وألا شي كدي واجتنبوا الطاغوت كما كوني سنج طاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت sai Allah madaukakin sarki ya farlanta wa kowace rai dukkanin bayinsa gaba daya ya farlanta musu kafircewa tagut wal imani billah da kuma imani da Allah an gane wannan ko qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce ma'ana tagut ma'anan kalmar tagut ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع شيني دكن وني وند أكا وچ إياكا أكا وچ قونا دا إري أكنسا وجن بوتا مسا كو وجن يمسا بيئيا من معبود نوان أبن بوتاني أو متبوع كو ونوان دا أكي بيني أو مطاع كو ونوان أكي وداء ma'ana da zaran an ce ga da'ar Allah ga ta wani Allah sai ka ɗauki ta wani Allah yanzu ka bautawa wani Allah jama'a ina fata an gane wannan wa tawaghit kathiratu su ku tawaghut da muke labari jama'a suna da yawa wa ru'usum khamsa amma shugabanninsu jagororinsu guda biyar ne iblis la'natullah la'anahu Allah na farko shine shedan Allah ya tsine mishi albarka wa man ubida wa huwa radin na farko kenan ko da kuma wanda aka bauta mishi aka yi mishi bauta alhali yana sane yana ji yana gani aka yi masa bautan kuma bai yi inkari ba irin wanda yana zaune za zo a mai sujada ko ba zai ci a tashi ba saboda shi yana ganin shi ya isa da binjime mai rigarsa da duguzin-duguzin ɗin gashin bakinsa da ƙatar rawaninsa ila ma har da carbi ko to irin sujadar da ake wa Allah aka yi mai amma bai yi inkari ba sai ya bari aka yi ana ta mai sujadar kuma to shi ma ya zama mene ya zama qawut Allahu akbar wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi da wanda ya kira mutane zuwa ga bautan kansa cewa a zo a bauta masa shi ma ya zama mene mun ji guda nawa guda uku wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaib da wanda ya da'awar sanin wani abu daga cikin boye ilimin Allah irin bokaye irin yan duba da sauran waɗannan matsafa da sauransu wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah da kuma wanda ya hukunci da abin da ba Allah bane ya saukar mun samu nawa biyar waddalil dalili akan haka qauluhu ta'ala farin Allah madaukakin saki la ikraha fid din babu fatilas a cikin addini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay shari'a fa ta riga ta bambanta tsakaninta da mene tsakaninta da bata tsakaninta da zalunci Allah ta'ala ya ce faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafirce wa taghut wa yu'min billah amma yayi imani da Allah madaukakin sarki faqad istamsaka bil urwati alwuthqa wannan yayi riko da wannan igiyar mai kwari lan fisama laha wacce ba ta yankewa Allahu akbar lan fisama laha Allah sai kawo lan wacce har abada kenan ba ta yankewa an gane wannan ko na'am wa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah wannan aya fa jama'a ita ce ma'anar la ilaha illa Allah ka ce la ilaha babu abin bauta baki daya ka kore kowa da komai sai ka tabbatar ka ce illa Allah sai dai Allah shi kadai ai magana ta tabbato an samu annafiyu wal ithbat korewa da mene da tabbatarwa tabbatarwa shine kace mene illa Allah shine me nabiyin wa yu'min billah faman yakfur bi taghuti la ilaha wa yu'min billah illa Allah ya kuma yi imani da Allah to in yi haka faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wannan yayi ruku da wannan igiyan kwakwara lanfisama laha wacce ba ta yankewa wannan shine ma'anar la ilaha illallah wa fil hadith ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'sul amri islam kololuwan al'amari fa jama'a gaba daya shine mene addinin musulunci shine ra'sul amr an gane wannan ko ma'ana da zaka bibi al'amuran musulunci gaba daya musulunci shine farko an gane wannan ko na'am sai ce mene na biyu wa umuduhu sala ginshikin wannan addinin wanda akan shi ake gina wannan addinin gaba daya shine ita ce sallah manya daga cikin tabi'ai da cikin sahabbai suka ce ba mu san wani aiki da yake sa ake kafirta mutum ba sai barin sallah a lokacin suke suka ce su ba su wani aiki da yake sa a kafirta mutum ba a same kaulasan sai barin sallah mutum ya ƙi sallah da gangar ka ku ga shi masu yawa da kawai sun mu a zamanin suna da yawa ku imma dai ya zama sallan yana yin ta amma ba yadda Allah yake so ba ma'ana saboda harkokin kasuwanci da cikin kuɗewan aiki a shago ko a masana'anta sai ya bar sallolin sai ya zo ya hada kawai a zahar la'asar magariba isha'i kaga wannan ya hada wa kansa ne ba Allah yawa ba dan ba haka Allah yake so ba kuma jama'a duk wanda ya bauta wa Allah da ba da abin da Allah yake so ba Allah ba zai karba ba dole sai ya dace da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sannan za a yi ibada wannan ibada ta zamto mene karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sallar jama'a ita ce nan abinda ba a ainihin wato tabbatar da ginshiƙi musulunci sai da ita wa zurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah ƙololuwan tozo na ainihin wannan addinin jama'a shine mene na wannan al'amari shine mene jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah, Allahu Akbar. Ma'ana mafi ƙololuwan daraja na wannan musulunci mafi cikansa shi ne yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Saboda mene, idan mutum aka waye gari ya gyara kansa, me ya kamata yi? In shi kansa ya gyaru, sai ƙoƙarin kuma gyara waninsa. Ai amfanin jihadi kenan. manzo Allah ya yi imani ko da Allah an bashi manzanci sai ya zo yawa ne sai ga abubakar siddiq ya zo ya yi imani to yanzu ya za a yi kai ma je ka kira mutane kafin yamma abubakar ya kawo mutane sama da goma sun musulunta a ranar aka bashi musuluncin kafin yamma haka shi ne ashe mai da'awa na farko amin a musulunci yana da wannan fallar jama'a duk asharatu mubashiruna bil janna nan banda sa'id ibn zaid banda wane sa'id ibn zaid dukkanin su a hannun abokan siddiq suka musulunta banda ali don abu talib sauran takwas din duka hannun abubakar bakwai din duka wuri suka musulunta irin su az-zubair ibn al-awwam talha ibn ubaidillah abdurrahman ibn auf da irin su ainihin wato wannan abu ubaida amir ibn al-jarrah al-fihri an gane wannan ko da irin sa'ad bin abi waqqas duk waɗannan jama'a sun musulunta a dalilin wane ne abokan siddiq an gane wannan ko jama'a kenan idan mutum ya gyara kansa sai ya kokarin gyara waninsa an gane ko to tsaye da jihadi dama ana yin shi domin tsayar da musulunci jama'a kuma domin kalmar Allah ta la ilaha illallah ta zama ita ce madaukakiya ko sai ya zamto duk abin da bayan Allah ba sai ya zamto shine mafi kaskancin kaskantattu an gane wannan ko to wannan shine kololuwan tozan a wannan al'amari na ainihin wato musulunci baki da Allah ta'ala ka tsare mana imanin mare yace wallahu a'lam Allah shine yafi sani wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam salatin Allah da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya jama'a wannan shine karshen wannan littafi na ainihin wato al-usul thalatha sai dai a takaicin takaitawa jama'a mu sani wannan littafi ya zo ne domin ya mana bayani ya kuma ba mu hasken musan cewa wai idan mun mutu yanzu waɗanne tambayoyi ake ne a cikin kabari na'am waɗanne tambayoyi ake yi man rabbuka na'am wa ma dinuka waman tambayi guda nawa gaba ɗayansa aka sa ka rubuta wannan littafin idan ka rubuta farkon littafin zai ce maka na farko al'ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla shine kawai abin da littafin jama'a ya tattauna akai kuma su ne tambayoyin kabari aiko kenan anan mu littafin mun ji waye Allah ko fa idza qila man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amihi wa rabba jami'al khalqi haka ne ko فإذا قلت فإذا قيل لك من نبيك سيكا تشواني نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله كذا كذا كذا بالهدى دين الحق وما دينك منذ ما كان أكم مراتب الإسلام مراتب الدين ما كانت أقوي الإسلام ما كان هو الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله دكن وأن جماعة تنبيوين وأن ذا تنبيو كو نباوة أرانتاش القيامة ina nufin a cikin kabarinsa afwan da fatan Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya sa mu je lahiran asa'a ya Allah muna roƙonka tun daga farkon fara wannan karatu abin da muka karanta na daidai Allah sa ka ka sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana bukatun muna alkhairi Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka amfanar da mu abin da muke karanta ka sanar shi mu abin da zai amfane mu ka kare mu da ilimi mai amfani ya Allah muna roƙonka duk abin da muka karanta a wannan littafi in na neman aiki ne Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi idan wani hani ne Allah ka ba mu ikon hannuwa ga barin aikata wannan mummunan aikin ya Allah muna roƙonka ka albarkaci mu ka albarkaci ilmomin baki daya ya Allah muna roƙonka muna neman tsarinka da ainihin wato neman yardan mutane da abin da muka sani na ilimi ko na aiki ya Allah muna roƙon ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga jiyarwa Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayanka masu kadaita kada bauta Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-mukhlasin waj'alna min ibadika al-muqinin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-maghfirah اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين فإنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك وسواك اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم شهد بالعلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا واجبر به كسرنا وقوي به سلطاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muka gama jama'a karatu wannan littafin insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma za mu daura da ɗayan littafin littafai guda biyu ne anan akwai al-usulu thalatha sannan akwai al-qawa'idul arba din na mawallafi ɗaya ne kenan sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu shiga littafin mene al-qawa'idu al-arba al-arba'a nan za mu fara karanta kuma nan ma sai ka ji wasu ƙa'idoji da wannan malamin jama'a ya zo ya kawo mana da wasu bayanai waɗanda za su ƙara taimakon wajen tsayuwa da wannan addini an gane wannan ko ba shi da yawa bai wuce ainihin wato falle hudu ko zuwa biyar bai fi darasi biyu ba insha Allah ta'ala ko zuwa uku sai mu gama da wannan littafin bayan wannan kuma yana da usul sitta kuma أصول الثلاثة قوائل الأربعة سيكما أصول الستة سوما سنانا كما إن شاء الله تعالى زام بيس إن سيريس مكارن كيس سودكا دليل سوى سنة أنفاني in mun gama kuma gaba ɗaya sai mu zo mu sa littafin talhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha za mu sa talhis insha Allah ta'ala mun sa mun karanta kuma sai mu ga littafin da ya kamata mu dora akai insha Allah ta'ala daga nan dai kafin a fara azumi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya bani fi alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh